من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wani safiya ta laraba sha shida ga watan rajab bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya bisa ƙaddarawa dubu biyu da ishirin Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallacin mai albarka masallacin bawa mai rawani don ci gaba da karatu a littafin mu kamar yadda aka saba na sharhu sunna na imam aliyu albarbahari rahmatullahi alai ba a manta ba mun tsaya ne kan magana ta ɗari da takwas da ikon Allah yau za mu tashi kan magana ta ɗari da tara yace qala al-mu'allif rahimahullah wa man arafa ma taraka ashabul bid'i min as-sunnati wa ma mu jawabin nan ko من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة يناي مالن yace wa man arafa ma taraka ashabul bid'i min as-sunnati duk wanda ya san abinda yan bid'a suka bari na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma faraqu fihi da abinda suka rabu da shi fatamassaka bihi sai riko da shi fa huwa sahibu sunnatin wannan shine ahlus sunna ma'ana ka garo kaza sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yan bid'a kuma ba sa so asali yan bid'a suna fada da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda idan sunna ta tabbata bid'a kuma ba ta da gindin zama to kullun dan bid'a iya kokarin sa ya kora sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa huwa sahibu sunnatin wannan shine ma'abucin sunna wa sahibu jama'atin shike tafiya tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa haqiqun ayyuttaba ya cancanci abishi wa an yu'ana a taimake shi wa ayyuhu faza a kiyaye shi وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da hanyar da suke akan ta hanya ce mai kyau fadin sa da yace wa man arafa ma taraka ashabul bid'a min as-sunna wanda ya san abinda yan bid'a suka bari na sunna wa ma faraqu fihi da abinda suka rabu da shi suka rabu a cikin sa fatamassaka bihi sai riko da wannan fa huwa sahibu sunnatin wa sahibu jama'atin wa haqiqun ayyuttaba wa an yu'ana wa ayyuhu faza wa huwa mimman awsa bihi rasulullah sallallahu alaihi ma'ana hum man kanu ala ma ana alaihi al wa ashabi duk wanda ya rike sunna ya bar bid'a shine wanda ke kan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake akan shi da sahabbansa أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكون معه النبي صلى الله عليه وسلم yayi wasiya mu zanto tare da su ma hazihil jama'a tare da wannan jama'a wa ma hazihil isaba tare da wannan isaba sune dai har yanzu taron sahabbai jama'an sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma hazihi ta'ifa tare da wayannan bangaren allati hiya ala ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wayanda ke kan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake akan shi wa ashabu da sahabbansa walakin ya hata haza ya hataju ila amrayni sai dai wannan yana buƙatuwa zuwa ga al'amurra guda biyu ahaduhuma na farko al-ilmu ilimi ma'ana ba a yin sunna haka kurin ba tare da ilimi ba wannan sai zan tobirin kaduwa ne sunna sai da ilimi nan ne za a san abin da ke daidai a san abin da ba daidai ba bi an na ta'allama musamma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu dolan kana ahlus sunna dolan kina ahlus sunna ki san abinda ka san abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suka tafi akan shi kuma suke akan shi abinda su kansu sahabbai suka rabu duniya suka rabu da duniya akan sa wannan ko bai yiwa ka san abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kan shi na addini da kuma ɗabi'a da halaye da kuma sa'annan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ta hanyar ilimi amma jahilu amma jahili fa huwa la ya'lamu hadha har abada ba zai san wannan ba duk wanda ya tsaya ahlus sunna ne na baki ba karatu to kaga ba zai san hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tana bita wa qad yazunnu anna ma alaihi mukhalifun huwa ma alaihi rasulullahi sallallahu alaihi to sai da san cewa abin da yake kansa na sa na sabawa shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kansa wa huwa laysa kadhalika kuma abun ba haka bane amma an yi karatu to daga nan ne zaka gane kaza kuskure ne sai ka daina ka dawo kan kaza daidai ne ka bi kai shi ina fatan ana fahimta al-akaru abu na biyu as-sabru ala sibati ala ma alaihi rasulullah sallallahu wa ashabu bayan kai ilimi ka san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabban suke akai to dole sai kai hakuri ka tabbata akan wannan duk wanda ya ce zai rike Allah ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi hakuri saboda hatta wayanda kake zaune tare da su sai ka samu ba cikin ahlus sunna wani ya samu mulguna baka saboda rukun da kake da sunna wannan kuma duk ana idan a gwada ka ne ma'ana Allah ta'ala zai ga zaka iya juriya ka hakura ko kuma zaka tada hankali ka fada cikin halaka li'anna man tamassaka bis sunna duk wanda ya hadu da ya riko da ya riko da sunna sayalqa anatan wa ta'aban wa tiqal zai hadu da wahala da gajiyarwa da ma tozartarwa wazira'an da ma walakantarwa aw tahdidan minan nasi ko kuma tsoratarwa na wajen mutane tunda ka rike addini zaka iya kallon komai ahlus sunna saboda sunna ana iya raba ka da batakka kamar yadda ya faru da na baya da muka gani da yawa an raba su da mata wayansu an yi kokarin raba su da iyayensu iyayensu suka gano cewa abinda aka yi nan ba shine daidai ba aka dawo daga baya su kawo da to in banda juriya da hakuri ba abin da zaka cimma nasara wanda zai taso kadai ya samu babanka sai ce ka lalace baka shan giya baka neman mata baka zina baka sata amma sai ce ka lalace me lalacewan ka zawa masallaci kaza kake yin sallah wai kana sallah guri kaza shine za a samu babanka sai a ce wai ka lalace ba haka aka yi sai ba baya to har yanzu akwai irin wannan amma kuma yana kallo shi mai wannan abin kila kasa hoton wani kana cewa shine Allah kila kai kaza kila kai kaza amma ba abin da ya dame shi ina fatan ana fahimta Allah subhanahu wataala ya tsare mu to dole in kace zaka rike sunna sai kai hakuri za a faɗa maka ka jure zaka ji ka nuna baka ji ba ka gani ka nuna ba gani ba ta wannan sai ka samu cin nasara sai ka samu kubuta amma an kace kuma kai ba zai yi ba wannan ba za ka iya hakuri ka jure ba to za ka samu matsala ina fata kana fahimta Allah subhanahu wataala ya tsare mu lakin fa alaihi ay yazbira wajibi ne ya hakuri wala yatabada alal haqi kar ya rauni akan gaskiya wala yusawima alaihi kada ya sake ya fada kan wani abu wanda yake ba shi bane ya zo ya daidaita ƙarya da abin da ke gaskiya dole sai an gwada ka wala ya tanazala an shay'in minhu kar yadda ya yi saku-saku ya sauka kan wani abu da yake kansa na addini wala haza jaa saboda haka hadisi yazo annal qabida ala dinihi wanda ke riko da addinin sa fi akhir zamani a ƙarshen zamani kal qabidi ala jamra kamar wanda ke damke da garwashin wuta ne aw khabadi shaukin ko kuma wanda yake karkado kaya lima yalqabil mashaqqati minan nasi saboda abin da yake haduwa da shi na wahalarwa wajen mutane wal anata da gajiyarwa wata abu da wahalarwa fa yahtaju ila sabr to dole sai ka jure sai kai hakuri dan kai sunna wanda baka tsammanin yayi maka sai yayi maka sai ka bai dace ba ai maka kaza amma kuma dole sai an maka kila ba wanda kake kallon ahlus sunna ne za a jarauce ka da shi wajen kila da cijo ne kai kuma yaro ne kai kana iyayenka amma kullun sai a rika shatile ka kullun ayi kaza to sai kai fada sai kai haniya kai tashin hankali shikenan sai ka fada wani hali wanda yake ba shi bane me ake juriya da hakuri a gano gaskiyanka shikenan kuma sai ka ga an tafi tare da kai Allah madaukakin sarki ya tsare mu amma babu wanda yanda yake so kace sunna zaka rike nan take kuma a amince da kai a da kai abu ne mai wahalan gaske na fatan ala fahimta kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiyarsa sun san amincinsa sun san mutuncinsa amma da yazo da wahayi daga Allah subhanahu wataala suka zo suka ce aj'al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab to kai muna ganin daraja kai muna ganin kiman ka amma duk wannan ababen da muke bauta ka zo ka ce a bar su a rike Allah daya wannan akwai mamaki cikin wannan al'amarin mu kan ba za mu iya amincewa ba za mu iya yadda ba shikenan abu da yawa ya ta faruwa ina fatan ana fahimta to barantana kai in ka dawo kace zaka rike Allah dole sai ka samu jarabawa sai ka samu kaza tun daga cikin gida kafin kuma a wajen gida qal muallif rahimahullah wa alam anna usul al bidai arba'atu abwab malan yace ka sani asalin bid'a tana da kofofi guda hudu ne yatasha'abu min hadhihi al arba'ati 72 wancan guda 72 din suna resantuwa ne suna fita ne daga wa'annan guda hudu hawan wajen son rai da son zuciya sun mai yasiru kulla wahidatin kulla wahidin kullu wahidin sannan kowa ɗaya zanto miyal bida cikin bidoyi ya tasha'abu yana resantuwa hatta tasira kulluha ila alfaini wa samani mi'atin har su kai reshe dubu biyu da ɗari takwas kulluha dalalatun dukkan su bata ne wa kulluha fil nar dukan su wuta za su kai wanda ya rike su illa wahida sai dai wanda ya bi hanya kwaya ɗayan nan wa huwa man amana bima fi hadha alkitab shine wanda ya imani da abin da ke cikin wannan littafin wanda ake fassara qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka wani yace wannan littafin kuma eh littafin bayani yake kan aqidan qur'ani da aqidar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqadahu ya kudirce shi min gairi ribatin fi kalbihi ba tare da shakka ba a cikin zuciyar shi wala shukuk ba wani kokonto fa huwa sahibu sunnati wannan shine ma abucin sunna wa huwa najin insha Allah wa huwa naji insha Allah wannan kuma shine mai tsira a gobe kiyama da ikon Allah fadin sa da yace wa alam kasani anna usulul bid'ah arba'atu abwab al bid'u bid'o'i ma'ana al bid'u ita in an ce bid'u bid'un jam'u bid'atin jam'i ne bid'a mufradin sa bid'a jam'in sa kuma bid'un wal muradu biha abinda ake nufi da shi ma uhdisa fi din min ghairi dalilin min alkitabi was sunna da an ce bid'a kar hankalinka ya je wani guri ya tsaya anan bid'a ita ce abinda aka kirkira aka fare shi a cikin addini babu dalili a cikin alqur'ani babu dalili a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka dada karka rage wannan shine in kaji an ce dan bid'a to in kace da kai ake to abinda ake nufi kana wani abu na addini da sunan ka samu lada amma babu qur'ani babu shi a qur'ani babu shi a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan ka dan bid'a in an ce yan bid'a kai tsarin ka kana bin abinda qur'ani da hadisi yazo da shi ne to karka sa kanka a ciki baka ciki ina fatan ana fahimta karka ce da kai ake in dai da gaske Qur'anin kake bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake riko da ita amma koda ka faɗi su kake bi ba koda kana cikin mu a zaune muka ce dan bid'a ko aka ce dan bid'a sai zan to ba kan Qur'ani da hadisi kake ba to da kai ake ko kana zaune tare da mu ina fata ana fahimta ko ma akwai littafin a gabanka to lallai kai ne dan bid'a Allah subhanahu wataala ya tsare mu wazalika liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma saboda farin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya faru wani abu cikin al'amarin mu na musulunci wanda bai cikin sa an mayar masa a wani ruwayan yace man amila amala duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna babu umarnin mu a ciki fa huwa raddun an mayar masa ba duk aikin da zaka yi babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa wannan aikin Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan aikin ya baka lada ba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana amsa ne wajen masu taqawa shi kuma taqawa shine bin abin da aka ce kai da barin abin da aka ce ka bari ka samu daga can ba kadai yanzu nan wani ya kirkira ya baka ba ya zo a cikin wani hadisi na daban alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina al mahdiyina min ba'di tamassaku biha annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina muku umarni da riko da sunnata da sunnar kalifofi na shiryayyu masu shiryawa a bayana ku yi riko da ita wa addu alaiha bin nawajid ku yi cizo da abin nan turaben haƙorinku wa iyyakum ina muku gargadi wa muhdathatil umur ku nisanci al'amuran da aka kirkira aka saka cikin addini da sunan addini ba addini bane fa inna kullu muhdathatin bid'ah dukkan wani abu wanda aka kirkire shi aka sa addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kuma bata ce wa fi riwayatin a wani riwaya wa kullu dalalatin finnar duk bata kuma za ta kai mai yin ta wuta ne ina fatan ana fahimta to don haka inda zaka gane wannan hali da ake ciki musamman a wayansu garuruwa a irin inda muke rayuwa wayanda suka kama bid'a ƙarfi da yaji suka rike wayansu ba Allah ba to sun dawo kai tsaye irin ababen da ake ko Kano irin abin da ya faru kwanan nan na cin mutunci da tozarci da sunan musulunci mutum ya faɗi abin da ya ga dama akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi komai ma zai iya faruwa ina fatan ana fahimta komai zai iya faruwa kuma duk akasari masu wannan kiraye-kirayen za su fara ne kamar yadda kullum muke faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake so ake bi sai a zo a yi dodorudo mutane su zo su yadda su bi daga baya kuma sai ana musu ba shine manufa ba har ma in kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka bi shikenan zaka haɗu da tashin hankali a cikin wannan tafiya akwai da yawa na taba ganin wanda ya zo ce shi wannan tafiyar tasu dole za su barta an gayyato wani cikin wanda ake gayyatowa yayi ma daga Kano wani lokaci ya yi na wani abu wanda ake na maulidi da ya zo sai ce shi wannan aka ce amma jiya fa an sha biki an sha kaza sai ce shi abin bai masa ba sun kashe kuɗi a banza ne me ya faru ai ku yayi kokari ya ce yanda ya bi annabi bai bi shi haka ba wallahi wanda aka yi abin da shi shine yake gaya mu yace babban nasu yace wai an fa kiran annabi akan shehu a cikin garin nan ya kai shekara uku da ya wuce abin ana ganin kaman wasa kamar kaza to kaga sun fara bayyana abubuwan su a fili sai dai Allah ya sauke ko masifu ba irin kalan masifa da ba ta samu al'ummar da suka samu kansu a cikin wannan ba dan kamar yadda aka yi a bayani a baya in arne ne an san arne ne in shedan ne an san shedan ne amma da sunan musulunci da kaza da kaza har ma inda za ka yi magana wani yana gefe shi da kallon musuluncin wancan ya fi naka kuma ka kalli irin ababen da su 'yancin ɗin suke Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu saboda haka bid'a masifa ce duk wanda ya kama abinda annabi ba shi yace ayi shi ba ka kama da sunan addini kana yi to karshe wannan abin halaka zai kai ka gashi nan da yawa kuma yana kai su zuwa ga halaka dan haka wallahi a tuba a guji wannan a dawo kan abin da ake da akan shi na gaskiya na Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dawo wajen karantar da mutane littattafan da ake karantar da su na su ahalari da ishmawi da iziya da risala da abin da ya samu na karantarwa a dawo kan wannan kowace makaranta ta tsaya akan wannan rumfar da aka yi a batta amma a ci gaba da karanta ahalari da ishmawi da iziya wannan hotuna hotunan da kaza da kaza in aka bari duka za su raba ku da Allah karka yadda kana koyar da mutane ahalarin su da ishmawin su da iziyan su da risalan su da qurqabin su da kaza da kaza din su ka dawo kai ma a zo a buga ma shikenan sai a tafiyar da wa'ancan a wayi gari lokacin da baka duniya ko ma an kai wasa kana duniya a zo nan gurin ayi abin da aka yi a zagi Allah a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu kuma wanda yace ce wani abu shi ma Najeriya ce akwai freedom ko kowa zai yi abin da ya ga dama na addini Allah madaukakin sarki ya tsare mu yace fal bid'atu ma laysa lahu dalilun min alkitabi was sunna ita bid'a shine abinda babu dalili a qur'ani da hadisi mimma yaz'amu ashabuhu wanda masu yin shi suna riya cewa suna fadin cewa annahu yuqarribu ila allahi suna yana kusantarwa zuwa ga Allah min alibadat na ibadodi da suke yi wal aqwal zantuttuka wal af'al da ayyukan da suke aikatawa wa kai takunu bid'a kuma hakika wannan bid'a ne ko kuma min al-af'ali wal aqwal sai ce wa qad takunu al-bid'atu bid'a tana kasancewa akwai asaliya akwai idafiya bid'a taliya shine bi an takuna muhdathatan min asaliha la asalaha fi dini akwai abin da kwata-kwata bai da asali a addini sai aka kirkire shi aka saka a addini ina fatan ana fahimta kwata-kwata bashi da addini bashi da asali akwai idafiya wa zalika bi an yakuna asaluha mashru'a asalin abin an shar'anta a yi shi lakin yudafu ilayhi shay'un ghairu mashru'in sai dai an zo an jingina jikinsa wani abu wanda ba a shar'anta shi ba ina fatan ana fahimta yanzu ka dauki zikiri ai an ce ai zikiri kaga ai zikiri yana da asali to amma sai aka zo aka raba kuma jikin zikirin wa'ansu zikirori kamar yadda malama ya faɗa ya ce ka an yu kassasa lahu waqatun a keɓance wani lokaci a hece lokacin ne za a yi zikirin an fahimta ga hidan Aisha ta faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani aw kama qalat sace yana ambatan Allah a kowane lokacin sa to amma kuma sai aka zo aka kebance ba a samu lokacin da manzon Allah sun ya kebance yace yau rana kaza bace da karfe zuwa kaza zuwa kaza shine za a yi zikiri kuma in ka fara baka bari kuma daga kaza zuwa kaza kuma ga abin da za a haɗu a yi kaza a yi kaza ba wanda zai kama ka wannan a cikin Qur'ani ko cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an yi magana sai a ce zikirin ne ba kyau kasa in za a bada sai a ce zikiri ne da haila da kaza da kaza da kaza haila abu ne mai kyau zikiri duka ababe ne masu kyau sai dai yanda kace ayi ne malam yanda kake yi ne yanda aka baka wannan wani da ne wani ake so ka bautawa ba Allah subhanahu wataala ba ina fata ana fahimta shine ce ka ayyu fasisalahu wa qatul lizikri min ghairi dalilin babu wani dalili ala taksisin wanda yace za a kebance aw nau'an min az-zikr ko kuma a dauko wani zikiri ma la dalila alaihi wanda babu dalili a Qur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wannan zikirin ko wannan salatin kuma an tashi sai a ce wannan zikirin da wannan salatin ya fi zikiri da salati da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da kanshi yayi ya koyar da sahabbai wanda yace kuma wanda ke kan gaskiya shine wanda ya tsaya kan abin da shi yake akai da shi da sahabbansa gabaki daya ina fatan ana fahimta Allah subhanahu wataala ya taimake mu don haka yan uwa sai a guji bid'a kowace iri ce ma'ana au adadan min zikir ko kuma a dauko wani adadi a ce kaza ake yi la dalili alaihi wanda babu dalili akan wannan a ce sai kai dubu kaza au siyaman ko wani azumi a kirkire shi la dalili alaihi wanda shi ma bashi dalili a wajen yin shi wannan ita ce ake kira bid'a idafiya ma'ana asalin abu mai kyau ne sai aka zo aka jingina abu mara kyau akan shi da mutum kai magana ta ce zikirin ne ba kyau la ilaha illallah ne ba kyau la ilaha illallah ba abin da ya kai shi kyau amma a yi ta bisa ga tsari kuma a ɗauki abin da ta hukunta ta ce aikata sai a yi da shi mutum yana la ilaha illallah amma kuma bai sallah kaga ya akwai matsala ina fatan ana fahimta yana la ilaha illallah kuma bai azumi kaga ya warware la ilaha illallah ina fata ana fahimta Allah ta'ala ya taimake mu wal bid'u kulluha idafiyya aw asaliha la khayra fiha ai ita bid'a dukkanta wacce aka jingina ta ga wani abin da yake mai kyau ne ko kuma asalin ta ma kirkiran ta aka yi la khayra fiha ita bid'a babu alkhairi a cikin ta fahiya tuqidu anillahi subhanahu wa ta'ala tana nesantar da wanda ya rike ta yake binta tana nisantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wali ashabiha shibhun bin nasara wanda ke yin bid'a yana da kamanceceniya da kristoci allazina ahada sun ruhbaniya wanda suka kirkiri suka fara ruhbaniyanci Allah ta'ala ce wa rahabaniyatan ibtada'uha ma kataba ma katabnaha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah fama ra'awha hakka ri'ayatiha Allah ya ce ruhubananci wanda suka kirkira ba mu rubuta shi akan su ba ruhubananci bid'a ne Allah subhanahu wata'ala bai shar'anta shi gare su ba amma suka dauka suna yi kamar yanda kamar yanda malamai suka faɗa wasu malaman tafsiri sun kawo cewa magana Abdullahi dan Abbas mutane ne wanda suke rike da addini shikenan sai aka matsa musu sai sun sa wani abu cikin addini wanda yake ba shi ba sa koma gefe suna bauta lokacin da suka tafi na bayan su sai suka rike wannan abun da sunan bauta suka rika yi saboda jahil saboda jahilci suka nisanci mata ba za su sa sutura mai kyau ba ba za su yi kaza ba kuma duk Allah madaukakin sarki bai ce ayi ba kaga ba su iya kiyaye abun bayan da ya kamata su kiyaye shi walakinnahum fa'aluha min babi taqarrubi ila Allah suna yi ne dan neman kusacin Allah ma'ana illa ibtigha'a ridwanillah kana qalduhum manufarsu annahum yabtaguna ridwanallahi suna neman yardan Allah ne walakin sai dai idza kana bi ghairi ma shar'a Allah in kai abu dan neman yardan Allah kuma ba Allah ne shar'anta ba fala tuqbalu Allah madaukakin sarki ba zai karba ba ba za a karbi duk abinda mutun ya aikata ba wanda Allah ta'ala bai shar'anta ba shi addinin musulunci ya wadatu ga ayi abinda ya zo da shi sabanin a rike abinda bai zo da shi ba saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ay mardudun alaihi abin mai ruwa da gare shi la yuqbalu ba za a karba ba fa yakulu li sahibihi at-ta'ab sai zanto duk wanda yake shi wahala kansa yake waddalal kuma bata ne wala yujaru ala amalihi ba a bashi lada da yawa suna yin ababe da sunan samun lada amma karshe ma zunubi za su samu da yawa kuma ka kalla tsakaninsu da Allah take yi da aka zo aka yi za a kashe kudi a yi kaza har ma an samu mata yanzu saboda ba a sani ba saboda jahilci da kaza da kaza ga ta nan tana fama da yunwa ko gidansu ana fama da yunwa ana kaza ana kaza sai a zo a bata shawara za ki samu lada shikenan sai ta gayyato a kawo kyallaye a kawo kaza ta kashe kudi shikenan a wuce gurin kaga da neman lada tsakani da Allah ita lada take nema amma me matsalan ba haka Allah subhanahu wataala ya ce ai ba ba abin lada bane ba ina fata ana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ayi sadaka mata ci sadaka mafi yawancin su an gansu cikin wuta kaza kaza kaza da sauransu shikenan mata Abdullahi dan Abba dan Mas'udu so ta tambaye shi gashi an ce ayi sadaka to ina so in ba kai ne karamin karfi ne ina fata ana fahimta ba ce akai kudin wajen Annabi ko aka ce a zo ayi kaza ba a tambaya tai a je a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai kunya ne in je da kaina in ce an ce ayi sadaka mata ta ta yi sadaka kuma a ce a bani kaga akwai kamar dan abin nan dole kai ma sai ka tsaya sai an samu izzatin nafs ina fatan ana fahimta shikenan sai ta ce to da yake da gaske take yi neman ladan ake yi ta ta gada da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaya gashi nan za ta yi sadaka za ta iya ba mijinta da marayi a gidanta aka ce kina lada guda biyu to kaga in lada ake so ga mijinki yana nema sai ki bashi lokacin da kika tara wani kuɗi kina son ki abin da zaki samu lada ya tabbata ba ta dan Mas'ud ta yi ko manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da ita akan haka shine ma ce tana lada guda biyu kaga sai ki dauka sai ki taimaka masa ina fatan ana fahimta ke ga an karu an ci gaba kuma an samu lada amma su da yawa wa'in sabayen ba lada ake samu akan su wallahi za a zo a faɗa akan su Allah ta'ala ya tsare mu wa muradul musannif huna bi qawlihi abinda yake nufi da yace anna usulal bid'i arba'atu abwab za azahir wallahu alam annahu yaqsidu azahiri abinda yake nufi usulul firqi lati akbara nabi sallallahu alaihi wa sallam an hudusiha asalin firqoki kungiyoyi jama'an da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba labarin wannan firqan zata faru fi qawlihi a fadin sai yace sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 shirka kulluha fi an-nar illa wahida qalu ma hiya ya rasulullah qala man kana ala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan al'umma ta kasu kaso 73 duka za ta tafi wuta sai dai kwaya daya suka ce wacce ce ya manzon Allah yace man kana ala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi shine wanda ya tsaya kan abin nake a yau akan shi ne sahabbaina hadhihi hiya al-firqatu najiya wannan sune jama'a da za su tsira allati baqiyat ala sunna wayanda suka saura suka wanzu akan sunna kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yace duk wanda ya rayu a cikin ku anan gaba zai ga sabani mai yawan gaske idan sabanin ya zo wannan yace kaza yana da kyau wannan yace bashi da kyau wannan yace kaza za a yi wannan yace kaza za a yi to ku zo ku rike sunnata da sunnar kalifofi na wannan abin da aka ce ayi annabi yayi a a Abubakar fa Umar Usman Ali basi ba barshi ya kai bawan Allah ya kai baiwa Allah kake ga cikin shi akwai matsala ina fata ana fahimta annabi yayi Umar yayi Usman yayi Ali yayi Abubakar yayi shikenan abu riko ne sai ai ai amfani da shi ina fatan ana fahimta don haka yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi ya bayar labarin cewa anna hadhihi al-umma wannan al-umma sataftariqu kama iftaraqat al-umam al-yahud wan nasara qablaha za su rarraba kamar yanda al-umman nasara suka rabu al-umman nasara suka rabu kafin zuwan wannan al-umma wa hadha al-ikbaru min bab at-tahzir wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin ne dan tsoratarwa ka kiyaye kar ka fada ciki da an fada za a samu matsala ina fata ana fahimta duk abin da aka ce addini ne asalin sa ba addini bane yanzu ka dauka abin da ake na bikin da ake na shekara shekara wanda in daga cikin musulmi suke kaga ai da ko a tashin mu ma mun sani guri daya ake in aka ce an yi a cin inda ake yi kwaya daya shikenan kuma magana ta gare sai kuma baki in sai aka fara aka zo aka ce idan wannan yana yi sai ce to wannan ko ba zai ba sai aka fara kowa ma zai iya yin nashi sai zanto har yanzu yi ake azumi ne kawai zai zo watakila ya yi gin to kuma kamar yadda ake faɗa da ban asali ba wai annabin ne aka sa gaba ba su waɗanda suka kirkira abin su su suke so a kan bama da yanzu haka sai a waye gari in za a yi maulidin wani ya fi wa ya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa in ka ji a ce maulidin wani ake ba ma na annabin ake cewa ba idan an zo gudun ne sai a rika magana sai a dauki cewa abin kamar haka ne da annabin ake ina fatan ana fahimta tare da cewa musulunci bai sai a yi abin da ake ba ko su malaman da ake gayyata in suka zo sai su rika kawo maganan annabi shi kuma wanda ya zo shirya abin wallahi ba annabi ne a ransa ba ina fatan ana fahimta ba shine a ransa ba kamar na gaya muku wani ya faɗa sai da ya zo ya gayyato kowa yana kallon maulidin annabi za a yi idan ma har da ana yin nashin kawai da ya zo ce an ambaci an ambaci annabi saboda wani saboda haka shi ba zai ƙara gayyato mutumin ba a nan garin aka yi wannan wani na san mutum kaga wannan matsala ce Allah ta'ala ya tsare mu ba wai ana cewa mai kyau bane wanda ma aka fara ma'ana inda za ka gane shi a mara kyau matsala ne da an fara shi to zai kai mutane zuwa ga halaka kamar yadda na faɗa a baya abubuwan da aka yi a Kano kwanan nan in ka ji abin sai ya baka mamaki wanda sun yi ta magana sati ma na yi magana akan maganar da farfeso makarye ko limamin abuja tare da cewa dan dariƙar tijjaniya amma sun ce to su da sunan dariƙa ba za a zo a waye gari ana cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna ta abin kuma sun sani kawai a fito a bari ba haka bane in aka bari kaga shikenan an huta to saboda haka wannan halaka ce mai girman gaske gashi nan duk malaman kanan da nasu da nawaye an taso ana ta magana to shi yasa duk irin bala'i kawai ma zai iya faruwa a gari in dai ana yin wannan duk wallahi wannan masifin da kake kallo a Kano a ce kaza ya faru tsakanin wayan da kaza ba shiri da kaza duk fada da Allah da manzon Allah da ake kuma da sunan addini su kuma shugabannin suna kallo saboda wai kar a ce sun rabu da wayansu mutane wannan ya ce kaza naka ne yazo zauna wajenka wannan ya ce kaza shi ma naka ne yazo yazo zauna wajenka ina ka taba yin wannan kaga wannan dole a samu matsala Allah ta'ala ya tsare mu don haka ko abin da muke fada a garin da muke rayuwa an soma kowa yanzu yana da freedom zai iya zuwa yayi komai a inda ake yi komai za a rika yi to kaga wannan shi ma matsala ne Allah ta'ala ya tsare duk wanda bai tsaya ga gaskiya ba zai iya samun matsala kana da damar ka hana sai aka bari musamman ko masarautu za ga yanzu komai yanzu ko taso zai iya zuwa ya ce kaza kuma in an zo sai su shugabannin sai su ga akan abin da suke a kansa to matsayin ka na shugaba ai sai ka hana sabawa Allah inda kai za a zo a zaga a ci mutunci a kofar gidan kaga ba za ka bari ba amma za a zo a taru ai duk abin da aka yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ci mutunci a yi shirka a yi bidai a yi duk abin da za a yi shi kenan kowa wai naka ne amma inda za a taɓa mulkinka ko a yi kaza a yi kaza kaga akwai matsala a ciki saboda haka a mai da hankali Allah ta'ala ya tsare mu ya ce wa man taraka sunna wanne ya ce wa haza akbarun min babi tahajjud wannan an baya labari ne dan tsoratarwa wa hasu ala luzumi sunnati inda hudusiha da kuma kwaitarwa a luzunci sunna lokacin da aka zo za a yi sunna din wa annahu la najatu biduniha la najata ko ba tsira bidun sunnatin idan mutum bai riki sunna ba wa man taraka sunna duk wanda ya bar sunna wa sara ma alfiraqi ya dawo tare da wannan kungiyoyin wannan taron sara minan nari zan to cikin yan wuta fal firaqu allati zahar wannan firqokin kungiyoyin da suka bayyana kasiratun suna da yawa jiddan kwaran gaske walakin usuluha arba'u firaqin asalin su wa'annan firqokin ne guda hudu kuma nan gurin zamu tsaya da ikon Allah mun tashi zamu yi magana akan su in da rai da lafiya lokacin da abin yazo ko kuma su yi gaba akan su wannan su shi'a ne da sauran kungiyoyin da suka fita suka jefa mutane cikin wannan halaka Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu zai na faɗi daidai ka tare da gandaman Allah Allah ta'ala ya bamu lada gabaki daya wannan ne kuskure ko wani harshe ne da shi da karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki daya Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata Allah muna roƙonka da sunan ka kiyawa wannan cututtuka da annobobi da suke faruwa a duniya Allah ta'ala kai mana maganin su Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu ka tsare al'ummar musulmi gabaki daya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa tashin hankalin da ake cikin da damuwa da rashin tsaro da ake da shi a Najeriya Allah ta'ala kai mana maganin sa Allah duk waɗannan ba za su iya ba kai ne zaka iya Allah muna roƙonka da sunanka kyawawa Allah ta'ala ka iya mana Allah gafarta wa iyayenmu matansu da mazansu Allah gafarta wa malamanmu dattawanmu da dukkan wanda ya riga ya mai gidan gaskiya mu kuma Allah ka sa mu cika da imani yan kasuwan mu Allah sanya albarka cikin kasuwancin su manoma Allah sanya albarka a cikin noman su ma'aikata Allah sa albarka cikin albashin su da ayyukan da ake yi gabaki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh